بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a wannan a wannan lokaci a wannan wuri markazin haɗu suna da jama'a da ke angol karkada a birnin da makaran jamhuriyar nijar yau na juma'a uku ga watan zulhijja hijira shekara 441 wanda ya dace da 24 ga watan bakwai shekara 2020 a darasinmu na ƙarshe mun tsaya cikin suratul isra mun tsaya aya ta 34 kina yau insha Allah za mu aya ta 35 bi iznillah kayan nan an tambayoyi guda biyu ɗaya tana da alaƙa da maganar jam'in sallah da ake yi dalilin ruwa jiya wani dan uwa kamar zai dama ana ta irin wannan bayanai ga wanda ba su yarda ba a yi jama'in da wanda suka yarda a yi kuma da ƙarin magana cewa sun yi sallah a jiya a wani masallaci na ahlu sunna an samu matsala ta wajen bayan an yi sallah alama hadirin dai ba a ganin shi da kyau kuma sai ya ƙara musu malamin da cewa wannan jama'in ko ba dalilin komi ana iya yi ɗan wa mai hannar da ka ta'adu suna da jama'a fahimtar addini la akan samun salafu sale abinda shi dan wanke maganar asali an samu ruwa ta sai musulun hadisin abdullahi bin abbas na cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jami'in sallah a zuhur da la'asar ya gama su yayi a magariba da isha ya gama su yayi kuma ya bayani min gaira khawfin wala mata ba tsoron komi babu wani ruwa wannan shi ne dalilin da shi dan wake maganar cewa ko ba dalilin komi za a iya yi cewa ba dalilin komi za a iya yi ya saba ma fahimtar magabata na kwarai mai yawa jamhur masu a wajen su jamhurin malamai na mazhabi ba a mai jami'i ban suka ga ana yin su imam malik suna ga ana iya yi idan na magariba da isha ne saboda ga caɓi ga duhu ko ga hadar ahmad bin hanbal ne ya fara da magana kan cewa duk da dalili ana iya yi kenan abinda ake magana wanda ma suka yarda da aiki da wancan ruwa cikin magabata kamar misali mutum karanci kisa na abu malik wani sai da sabit samun shi babi na jamadin haja aljamadin haja ko jamadin bin salatin haja gama sallah biyu dalilin wata bukata ba haka ba kurum domin asalin ruwaya shi mai rawin hadin daga ibn abbas da ya ji wannan labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah biyu azhar da al'asr magriba isha ba tsoro ba ruwa sai mai tambaya ma za a rada bidalika me ya manufar yin wannan magana yin wannan aiki ya ce a rada Allah ya shirya ummata ya ce annabi ya haka dan yake kumci ga al'umma shi wannan shar'anta jami'i inda bukata haka yake wajen fahimtar magabata na kwarai an gaibe da tawansu haka sai babe na jami'in hajja ta shekha bin taimiyya iya cikin wanda suka yarda da wannan wannan cikin masu godo ba da goyon baya kan wannan magana amma shi kanshi ya ka bayani duk inda bukata ta kama ba sai ruwa ba dan kace dalilin ruwa ne akwai matsalar samun ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata bayani a jami'i da ruwa kun ruwa karkashin haja ne nasu hadisi ne aikin magabata sahabbai ya tabbatar da yin jami'i dalilin ruwa amma babu hadisin marfu'i da ya zo annabi ya ce ku yi jami'i kun ga ruwa amma wannan ta ruwaya da aikin sahabbai ya tabbatar da ana iya jami'i duk bukata in ta kawo da rura ta gamo sallah a dawo zai samu matsala an ba da dama a gama sallah inda wani dalili amma haka kurin dan niyya to idan me ya yan fa'idar amfanin kuwa sallah lokatayya da kuma ga dama zaka baka gaba kun ka sallah lokacin da ga dama wannan lokaci ne da rura na bukata ɗauke kumci ga al'umma na take na fahimci haka kaddan kuma ta ruwaye a rikata jama'a ce kurin ko haka mana in kayan bada da gobe shi magabata ga suka bayani dalili ne shar'antawa ɗauke kumci ga al'umma kina inda bukata a jin ruwan ne iska ce sanyi wani abu daban ne gitu an ce a tarin sun sun sarin su masar ma'aikata misali wanda ya zama to irin dakin sarin jarrabawa mutum ya shekara iya karatu sai aka zo za a yi jarabawa idan ya ce zai sallah ko a lokaci zai so na jaraba da yake a nan ba su dama irin wannan su yi jami'in sallah ko ta kajin ko ta akhir dalilin wannan garuwa ta fito mishi kamar na a cikin bulaguro shi a kashe kuma gano da dalili ake da haka turma da yanzu yi ba dalilin komi ya saba karantar magabata sai magana ta biyu wadda take da alaka da masalar da muke ciki a yau ko za mu shiga ciki haɗuwar idi da juma'a a rana guda wannan matsala ita ma malamai suna ta maganganu kanta abinda kullum na cikin ji hankali yan uwa balle malamai na sunna ita matsala matuka akwai da tushe cikin magabata wani ya wannan magana ko cikin malamai wani ya wannan magana don ni ra'ayi na saba ba haka bane ba na goyon bayan bangare kaza ka ce jahilci ne shirme ne ko kabace ko zahir kai ne wani bai dace ba da kuma sauran magana ce ɗan zahin kai ne ko wani kaza ne bayan wanda ya magana ya ji ka mai magana ba shi mai magana duniya ta ilimi ta amince da shi ta magana shi kai kuma muka ce wace ba jahilci ne ba haka bane ba muka ce ni a waje na fahimta kaza ta yi haka yake gana masu ilimi mataka wannan abin yana masu iya da madogara me yan wa misali a yau da ake magana cewa idan ya dace da idi da juma'a ɗaya rana sun haɗu me hukuncin al'umma a wannan zamani ya tabbata ruwaya cikin sunan abi dawo sai na sai ibn majah da ruwayo sai inganta ta cikin sun sayyan albani dole ya kawo wannan ruwaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace ya wani idi na layyana wata ruwaya cewa idin ya dace da ranar juma'a ce jama'a yau idi biyu ya haɗu gare ku ga juma'a ga idi ya ce wanda ya zo idi in iya so ya zo juma'a an bai zo ma dai ta kan shi annabi ba da dama na rashin zuwa juma'a in baka zo baka bai laifi wani hadisi annabi sallallahu ya yi wani hukunci tabbataccen ruwa ta ruwa ce wannan mujammi'un amma mu za mu yi jam'in za mu tsaye da sallar ta juma'a amma zan wata ne ba wajibi ba na madan an samu rigima masu cewa dole ne an yi kai da wani hadisi marfu haka akwai ruwa ta da abin abin raba wadda ita ma ta dace da ruwa da ta inganta alwani ingantar da ruwayar cikin sanar abi dawud sunan nasayi haka ibn majah a da abin abin raba ke cewa wata rana kamar da yake ruwayar ta ta bi rabta ta bin cikin malaman tabi'ai ne yace wata ranar Abdullahi bin Zubair ya mana sallah a ranar Idi ta Juma'a tun farkon rana da wallaha sai muka zo Juma'a bai fito ba samma sai muka yi sallah kowa daidai kan shi liman bai fito ba ya za a yi ba ba liman kowa ya sallah shi kadai haka muka watsi yace wannan abin ya wakana Ibn Abbas abdullahi bin zubair kwasan ya zama gwamna abin da mummuni a garin makka na samu na rabuwa na ya ce lokacin da aka yi wannan abin abdullahi bin abbas yana tsayi da ya zo aka mai ca kaji kaji abin da ya wakana abdullahi bin zubair ya yi idi bai yi bai juma'a san muka zo bai hutu ba me ya ce mishi asabar sunna ya yi daidai da sunna haka ba su da ko kuma ruwa ce ingantatta suka sunan abi dawo sunan nasari ta bin mata haka wata ruwa ya tsatsa ya ce shi kuma a idi ne yawa kana na idi na azumi ya ce an yi wannan abin idi biyu ya gamu ibn zubar ya salla idi ya ce musu yau idi biyu ya hada a rana guda ya wannan ce ya gama wannan idin biyu ya ce fasallahu ma raka'atai ya ce falam yazid alaihima hatta sallar asar da ya musu wannan bayanin idi biya gamu a rana guda ya gama sai yin su sallama da kake ne bukuratan tun da jijida da sahe tun da wadatar wallaha kuma ce biyu sake wata sallah ba bayan wannan he da sallar la'asar wannan ruwa cikin sunan abi dawo sannan da sai haka sun ibn majah wani irin wannan ruwayoyin suna da dama masu tabbatar da haka ta tabbatar da maganar idi idan ya gamu ba wajibcin magana ta juma'a kenan akwai juma'a ana juma'a abinda ake magana zauwa ce ba wajibi ba don annan salasalama shi ya ce za a yi kuma an yi nan maganar ibn abbas ta cewa ibn zubair ya saba sunna kenan idan ba a zo kin ba ma ba a yi magana abinda ya karanta ba kenan idan mun tsara maganganu maganganu malamai magabata yanzu masala da ta saura idan ba a zo ba juma'a ina a zo ita ce rigima ta biyu nan shi ma wasu na gani ganin akwai ruwa ya tabbatatta albani ya ingantar da ruwa ya tabbas cikin sunan cewa a ta ya ce haka ta wakana sun yi wannan sallah amma shi ce bai yarda ba gaskiya daga ba a zuwa yi sai da ibn abbas ibn abbas ce a wannan daidai su ba kiran ba ilahin koyi ba ce ba wani matsala koyi dan baka azhar ba to wannan sunan abin da ya wakana mangana magabata illa cewa jamhurin malamai su suna ga cewa za a yi azhar kaji magana kenan amma maganar a ce kaman ba ta ɗauke juma'a ba ta so ba shafina bin taimiyya ya bayanin ina ga wannan mamu shokani rahimullah da ya kawo can ruwaya ta maganar cewa bai yi wata sallah sai azhar wanda shi a ta ya yin sallah ya biya azhar daga baya amma samu tabbacin cewa bai laifi ba imam shokani ke cewa idan an ce ka yarda cewa a nasu kasar ya bayani wannan idi ya ɗauke juma'a me matsayin juma'a a ran juma'a na azhar ko na zara juma kenan kuwa tun da aka yi daga juma kenan daga yanzu shi akan haka yake imamu shukani da dama cikin malamai sun kasa masu hakikin magana Allah cewa jamhur mahiyar malamai sun ce kaza wani mutum kenan ko da mutum bai yarda ba ya ga abin ta tsauri to ya ce shi a wajen shiga ra'ayin jahirin jayi amma ka ce wajen hirci da zahinka ne ba zahinka ba suna tabbatar hakan da dai ka ɗauka ka ɗauki wanda ka ɗauka wani karin jayi an wanzu a yi fatawa sau da yawa don an ce lajina da'ima ta saudiya ta fatawa nawa ita take fata lajina ta da'ima ke za ta yi fatawa ko mutum fiqi zai yi fatawa a samun malamai irin su usulun gudun ba ra'ayin su ya saba da haka ma za ta ga ra'ayin lajina kaza da'ima ba dan ba cewa wai ko daidai na san fusa abin da kai rinjaye ne mana da yake da abin da ya ga rinjaye waje shi amma su kan bangare daya akan jahilci ko zahin kai shine bai dace ba gaskiya magana Allah ta muke mu za mu yi juma'a za mu yi idi ran juma'a kuma za mu sake juma'a insha Allah shaka za mu tashi sha aya ta talatin da biyar cikin suratul isra insha Allah sama da Allah
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا
نعم كمان كمان أكيد بياني إن شاء الله za a yi idi takwas da rabi za a fara insha Allah za mu tashi aya kenan ta talatin da biyar a'udhu billahi samin alim min ash-shaytan ar-rajim wa awfu al-kayla idha kiltum waznu bil qisṭati mustaqim na Allah subhanahu wa ta'ala iya bada umarni na cika kai wa awfu al-kayl ku cika kai idza kiltum in za ku yi awo wazinu bilkisat mustaqim alkisat ma'ana abun awo ne wuni kenan nan magana ce cika ma'auni bangaren abinda ake mai zur awo na tiya ko zakka ko gongoni duk abinda aka ce wannan kaza ne wannan gongonin tumatir ne ba laifi ne tumatir amma ka cika shi yadda gongonin tumatir ya kamata kaka na kwalli kaka matsi shi in aka ce duk abinda ake abin awo ne shine kai tiya ce wannan kwangon tumatir ne menene duk abin da aka abin awo da kowa san da shi da shi ake awo a garin nan babu kaidi sai ya kai lamba 20 lamba kaza duk lamba da aka san ita ce kaka rage lamba a san salim da san tabbati anan sai akwai lamba 20 akwai 18 16 da suka tayalle tayalle su hausa tayalle ba har tayalle ke na karama tiya ce to ba kowa san ta ba kenan ka tsaya kai awo da tiya cika ka gaskiyar magana in kai zaka auna ko zaka auna shi ne alkai abinda shi ke nan abinda shi mai zurza auna alwazan shi ne wata mizan shi ne abinda ke feze na yauni za a auna iya aiki da yauni iya kasar sama da akwai yanzu abin lamba ma wanda ke aiki da lamba zai bada maka ba sai ya kasar sama ba shi dai na magana abin awo na ma'auni na zakka ko na yauni ne ko wani alamun umarni ku cika shi ɗan wa daga cikin ciko kenan iya cikin haɗari wannan abu abu ne mai halakar da mutumin Allah subhanahu wataala ya wa al'umma azaba dalilin haka kuma ya bayani wani lil mutaffifin ya tabbatar da azaba ga masu rikewa alladhina zaqtara nas tufun wa zakalu wa zakalu yakhsurun su da wala Allah ce azaba ta tabbatar ga masu rikewa alladhina zakaluhum aw zakalu yakhsurun su idan za su auna na ma'auni ko na yauni ko na na zakka ya zarage wa mutanensu wadda kalu ma wazanun ya kusuru wadda kalu ma wazanun ya kusuru na ba suna rike wa alakin Allah ya zarge su dalilin rike wa mutane awon haƙinsu shi ne magana abin da Allah ya banta su ya tabbatar da azaba kansu mana halakar da al'umma ta azama shu'aji kan rike ma'auni ya cikin abin da ke sauran al'umma mana musiba rushin ruwa da bala'i rage wa mutane haƙƙinsu wajen awo wannan an kama magana awo ya wani ku abu akwai yanzu magana mai zur na yaji ne na menene duk ma'auni an auna kaza ne amma na ma'aikata awo an awo za ka yi aikin awa takwas auni awa takwas za a biya ka haka za a biya ka kai ba dalilin komi bai dace ka yi algushu kan wannan awoyi da za a biya ka kansu dama da sai awa kaza za a biya ka ma'aikaci kina ya kamata wannan awoyin da aka baka za a biya ka a kansu yi kokarin cin haƙƙinka matuƙa ba da darura yi kokarin ba da wannan haƙƙin da aka ce ka je ka yi ka kai dabara don matsayi don wani wayo ka rage wannan ma'aunin wannan abin da aka baka ka ci haƙƙin da an aji da kai awa kaza za ka yi in dai awa akwai aikin awa akwai aikin kwantara kana buƙatar misali da kun kai aiki kaza kwana kaza ko a baka wani dosi wani daban ne amma aiki na awa to yi kokarin cika wannan awoyi kai mai awon yaji ka cika awo kaka ya ce ya san metri ka bashi yaji ka duk akwai duk matsala ce da wannan awo a takaice kenan Allah wani umarnin wa auful kaila idza kiltum ku cika abun awo idan za ku yi awo wazni bil qisat mustaqim ku yi awo da ma'auni wanda ke daidai wanda bai shiga haƙƙin wani har ma a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa idan za ka yi awo to ka gwandana misali iya langwai langwai ka tabbata gwandana ka hirin jami ma'ana inda abincin yake misali nan ga misali ga dutse bangaren dutsen misali dutsen dutsen awo gwanda bangaren inda yake naka ne dan rinjaya kadan ka tabbatar da naka da dan rinjaya akan da wancan rinjaya dan samun yaqini na baka sakin wani ba wani wajen wancan ka yayi dan karkata can dai inda kake da naka wajen mai badawa dan wuta daga hakkin mutane yace zalika khairun wa hasan ta'wila yin haka cikawa mutane haƙƙinsu wajen awo na zakka ko na na ma'aunin na mai yauni shi ne mai alkhairi ga ɗan adam ga mutum mai imani shi ne cin halakinka kuma ka zama albarka cikin kasuwarka wa asan tawila kuma shi ne mai kyakkyawar makoma ka ƙare duniya ka koma ba haƙƙin komi ka samu sakamakon a wajen Allah amma idan ka ci haƙƙin mutane ka za ka tara ka baro masu gado ka je kiyama kuma ka sha kashi ci gaba
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
نعم ولا تقف ما ليس لك به علم كك يردك بي كوك ودي abin da baka da masaniya kan shi kudin ka kirkira eh kaza kaza kudin kaza ke ni eh kaza kaza kudin kaza ne ka yanka ta ka hodi dan bata sunan wani dan aibanta wani to wata daban wata manuwa daban ta mugun ne yi kokarin tabbacin abin da zaka faɗi na ji na gani kun ga tunanin alkhairi kullum a zuciyarka ya kama ka wannan maganar kakkabi ko tsayawa shi mana bin abin da baka da masaniya kan shi sai ke gaya maka inna sama'a wal basara wal fu'ad ka ga jinka da ganinka da zuciyarka tunaninka kullu ulaka an mas'ula kowanne za a ma tambaya kan shi gobe kiyama kowanne kai mas'ulin Allah ya baka amana ta ji amana ta gani amana ta tunani ya baka ni'ima babban dan adam da mace da mace da dabba tunani da ya baka dabba ba ta tunani ba ta da hankali ko ga gurin shirya alkhairi kai tunanin alkhairi yawan wannan mas'ala da muke ciki a yau ta maganar jita-jita bayan manzon da Allah ya ko kayan kayan nasan hadisi Allah ya kashe ijtanibu kaseeran zan ina ba dan ism ku nisanci da yawa daga cikin zato don mai yawa za ka faɗo ba daidai ba kuma ka tuhu mutum ka bata mai suna a kan zargi kuma haƙƙin wani Allah bai yarda shi sama zan aka ce iyakun muzan fa ina zan aka zabal hadis ina muku kashe ruwa da bukala ka musulmi ya roto annabi ce ina muku kashe da yin zato mai kariya ban ba ka gana zato ko kai ka koji kuna ba da yin komi dan wa akan wannan wayannan ayoyi da wannan kwa da sai kenan akan haka lazim ɗan uwa mu yi hankali da jehe-jehe na yau kowa san abin da aka ciki a yau na wasu na cin kasuwa ma da irin sharri ya bata ma wani suna ko ya aibanta wani abin da ba haka ba kurin burin shi ya kare wannan ta kota hanya to yan uwa yau gashi muna cikin za a ce lokaci na gangan siyasa babu inda wannan abin ke tasiri irin ga lamarin siyasa za ka ga wafir muna bayani kai jin da kake a kowane hali ka san kai musulmi ne kana da dokoki rataye da kai kana da addini kana da doka daga Allah subhanahu wata'ala a kanka da haka duk abin da kake ciki na siyasa na mu'amala na komi ka san akwai mudubi akwai gani Allah na ganin ka kuma baka wasu dokoki da ya waje ta ma bin wannan dokoki ka yi kaza a samu lada ka yi kaza ka samu azaba kuma kenan mu sani karkashin wannan abin duk da cewa zamani na demokratiya ya ba mutum damar hanyar da zaka bi ka karya abokin adawarka ta ina yin wake bi wani hanyoyi za ba hanyoyi na sharri na ƙarfi kai jahi abokin adawarka don ka karya mai daraja ya zama to ya warwas ba ma mai karɓa mai kallon shi ma ta kowace hanya za ka yi haka har kwanaki da ke ji ana wani taro a Nijar ko magana horo na maganar maganin ko 'yan jarida wajen ba in ba maganar gwamnati wata doka ba kai kana doka ta Allah ka yi ɗan kai ɗan jarida ko ba ɗan jarida ba hankalin jiwar wani da zargi ba ka abin da yake wakana yau idan aka tu mutum da wani abu abin da ya gane an ɓata sun wani idan aka gano ma ba haka bane ba ba a kuma ta wani hanya a wani a ce ai ba haka bane ba an riga an cuce shi kuma an ƙare ba a dawowa damun sharri ake watsawa sharri ake nema ga mutane sharri za a watsa duniya kowa ji red a gano ba haka bane ba ba mai dawa ya yabo na hanya ce ƙarya ce a shi kira gama da shi shugaban musulunci a nusar sakiya cewa inna albawari ba ayyukan musulun mai hadarin ba ta hadarin ba ko na da ta hadarin riba dinar dirhami ɗaya na riba ya yi kaza ka yi zanda ma'ayyarka dirhami ɗaya ya yi zanda da ma'ayya amma ka ce mutuncin musulmi ya kotar ba haɗari kina abu ne mai girman gaske cin mutuncin wani ke din za ka wa wani sharri ka mai suna ka yi hankali laifi ne mai girman gaske kuma ko ka tuba allah bai yaye maka yau ne yaye maka shi ka zira mutunci shi yan mai hankali yan uwa wani lokaci na siyasa da jiwal abokin adawar siyasa da ƙarya da sharri don ka bata mai suna za ka cire ta duniya a koma kiyama cikin kasara na ta yi hankali da yin jigon ƙarya da tuhuma wanda ba shi ba ka tuhuma mutum kata mai suna dan ya bakin adawaka in halatta maka demokradiya to Allah bai halatta maka ba Allah taimake mu da kare haka yace Allah ya ce jinka da ganinka da tunaninka kowanne za a ma tambaya kai kana matsayin mas'ul da sun sabar a gaban Allah gobe kiyama akan ji da ya baka gani da ya baka haka tunani kaji baka ji kace kaji kaza haka koren da ita kayya ka dangada ma wani wannan duk haɗari ne jin ka ganin ka gobe kiyama za ka zai alama tambaya kansu ya Allah ci gaba
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
ɗan wa'anan kuma Allah subhanahu wata'ala ya samu kan wani ladabi na musulunci ba a san ɗaukaka da izza da jin kai abin da ka sababa ma bawa kushin Allah Allah bai san kana da girman kai za ta zama a ɗauki ba labarin cewa ya da kudu makana ta kalmi tsara zata kibar bai shiga aljanna a sami girman kai ko tamcin zarra cikin tare da kai baka shiga aljanna abu ne na kan gaske wannan iya karantar da mu ladabi na musulunci wala tamshi fil ajma raha kaga ka tahiyya a saman kasa kana mai kwambo kwambo kana tamaka kana ji ai sai ku amma da mulki ne a ya sa wasu kayan ne ba kowa ke da wannan kayan ba duk tafiya ta ƙungu kai ko da a mota don gwada mu bayan Allah kai mai abin ne ka bi yana zuwa kana ɗan kana kan abu ko a mota ka shiga mota gwada mutanen isa a garin nan ba kaman kai duk ɗaya ne tafiya ce ta tamaka ta gwada isa da talaka wani ba su da shi kake tafiya ta tamaka da isa ka shi ne Allah yi sai Allah ke ma mai irin wannan halin mai jin isa da kai da ɗaga kai ya ce innaka lan takhriqa al-ardh to in dai isa ce ta kai din da ka saka daga kai baka yin taku a ce kasa ta tsage ka ka talimi dan kai da suwana ne a ce duk fakin duk takin da kai kasa za ta nutsi ai manya ne a baka iya da kasa wajen takin ka kuma in isa ce daga wuyar dan kai walan tabru bil jibala tula baka tsawon dutse ba dan dutse akwai kilo takwas kilo takwas ba na kadi ba duniya kan kilimanjaro da sauransu nan ma nijar ga bakazan kilo wajen uku ne tsawon sama to kenan kai me abin dagawal kai dai baka ma kasa gurbi dan ka taka kuma tsawon ka dai duka kai daga daga daga ne baka kai tsawon dutse wannan ne ga kwanaki cikin malaman tabiyayi irin masu masu hankali ya ci karo da wani biya maraji dan halifa ya zo ana ta abu iya gwada mutane isa dan halifa ne ya ku a kare shi ya ce wa kai baka saman yiwa kowane ne na san kai kowa ne ce ka san kowa ce na san kowa ne kai kai dan adam ne wanda aka yi ka da kaza da kaza asalin ka kasa ka hoto daga wutsari guda biyu ka wutsara biyu kowa ne ka hoto ka wutsara biyu lokacin shiga ciki hutar daga ciki daidai wutsara ce da kai waye bakin da kenan daga motsa da bi kautu wurin kasar ta bi kautu kuma cikin ka yanzu ma da kashi da wutsari cikin da cikin ka kashi zari ko a yadda cikin ka da kashi da cikin ka ko ba haka wani ba kowa ya kai duk inda kake sa iya kama ga iya zare danuwa cikin da kashi kuma da wutsari kuma ba mai mishi ba shi a wannan shugaba ne inda manya ne kashi kuna wanda abu zai bude hizu ba ya je yayin kura iya yaba suna ganin wani mutum kai baka wala mutum kai baka wala wallahi mutum kai baka wala wallahi duk abin shi kun banza ne shirme ne kuna shirme ne wallahi duk matsayin shi ya yi jibar ɗaki irin na kowa wata na kashi yau hana da kyan wallahi ko tsarin ya yi wahala har muna ji cikin shugabannin duniya kwanan nan ko satin wannan gutsari ya kiya an ji an mai aikin motsara ko ku ji ba kun ji wannan sun sadona shugaba ne na ma musulmi ko na saudiya iya can sa ka likita gutsari ya kiya duk mulkin da dukiya babu ya kiya haida ka aka aiki haka idan mutum ba kowa ba ne kuna sai da kici ta kai ba ka wahala ya ce kai ne kuma bayan a ce kuma bayan kwana biyu kai za ka koma abu tutsa in na san ka shi ke nama Allah kuma hisab ka da ana na ji manya ne shi ya manya ke kowa ya kai ki da ka mutum ka gudu ta isa ya ce ke nan Allah mana kashe wala tamshi fil ardi marha ta ga tahiyya ta kombo ta maka a saman kasa innaka lan takhriqa al-arda kai dai baka iya tsaga kasa dan ka taka ayi gurbi walan tabluka aljibala tula ban ka tsawon dutse ya hakuri kaka tsara kan hankalinka daya ya kasantar da kai yace kullu zalik duk wannan abin da aka jero an jero mana hana kisa an jero mana magana ta cin dukiya mana cin dukiyar marayu an ɗauko mana magana ta har an magana zina dana abu an jero su zana su magana cika ma wani rage ma wani karshe da wannan bin aiki hudun abin da ka sani ba ta sha ce wa'annan abin gaba ɗaya a wajen Allah laihinsu kullum zalika kana sai inda laihinsu a wajen Allah wajen ubangijinka inda da baka makaruwa abin ki ne Allah bai so nan ba makaruyi nan fiƙe ba nan akwai makaruyi a wajen madan fiƙe islam malaman fiƙe sai makaruyi abin da bai kai haramu ba wannan islahin a wajen malaman fiƙe amma a wajen aka tafi asma ta makaruyi wanda bai ce kaza makaruhi na kuwa qur'ani kurin haramu ne ba a so kai ne ta makaruhi an dama dama ne to ka ce kisa hadan dan dama ne ko zina ko wani abun kana mai lahi ne ba ce makaruwa na ajin Allah abin makaru ma'ana abin da Allah yake bai so Allah ke yamu ke wani ababai na gaya mana ke ne biti ba baya ka ga wanda aka jero ya yi kokarin guje musu Allah ya taimake mu
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة wannan abin da ya ishara game da abin da ya gabata na wannan ladubba da aka jero na kwarai da barin halayya miyagun hali iya daga cikin mimma auha ilayka rabbuk min hikima iya daga cikin abinda ubangiji ya maka wahayi na hikima na ladabi da barin abinda bai dace sauransu ba iya cikin abinda Allah ya maka wahayi da haka nan wala taj'al ma'a Allah ilaha kashe kaka sanya ma Allah ubangijinka wani abun bauta daban nan yan uwa an sa nan mazana ma'asub ne shi ne sarwa kenan ana kira duk wani ɗan adam kaka gama kaka yarda ka sanya ma Allah ma Allah ilahan yace ma Allah Allah ahar ba kullum ga gane kullum Allah ɗaya ne ko wajen kawaran Allah ɗaya ne ilaha ne kowa yake nashi ake zaɓa sanka to kai Allah ya maka she wala ta jalma Allah ilaha akhar kaka sanya wani tare da Allah ka sanya wani abun bauta daban wanda ba kidan ka ɗauki wanda ban gama kowane ne shi ne ilaha mana abun bauta amma ta kama Allah kidan kaka sanya ma Allah wani abun bauta daban ma'ana nan duk abin da yake haƙƙin Allah ne duk abin da yake Allah ne kaka yadda ka ba wani Allah ko ma menene kada da kullu kufuwan ahad ko ma mai Allah shi kada yake bai tarayya da kowa kan sunaye kan sifofin shi da abin da ke nashi daban yake haka haƙƙin da abin da na ibada na addu'a na kaskantar da kai na abu ta shi yayin magana da ibada bangaren ibada ba ma kowa ko mala'ika ne makusanci ko annabi ne manzo ba wani Allah ba wani mai girma mai matsayi da ya dace a bashi irin haƙƙin Allah ko wane ne kaga girman wani ko girman wane ne ba wanda yake ai wannan tunda babba ne a rashin Allah shi kadai yake ba shi da kowa ba shi kowa ya bawa yake da Allah ba wani mai matsayi da kai matsayin shi ya kai a gama shi da Allah wannan suke akan a jahilce suna da ce wani babba ne sai ga abin da ake ma Allah ana yi mishi ko yana da matsayi babba ne kamar da wani yake ba ka labarin wani wani ma'aikacin hanya sai ga wanda ahlus sunna iya mai gori ko yan zala kaza yan zala sai ku ci annan mutum ne ko sai ku ci annan mutum ne sai ta kai shaf sai shaf wani matsalar hanya ne sai dan Allah yanzu shaf kai a wajen kanan menene ya shu jinin jinin ki kanan Allah ne Allah babban mutum ne wani ga wani kanan Allah ne to kuma shine yake ma wali sunna wai wai shiga saka wai sun ce wai annabi mutum to daga ce wannan irin wannan arzona kuma da suke to Allah babu wanda iya annabi ko wani mala'ika a ce ayya da matsayin Allah Allah daban yake shi kadai yake ciki komai shi to kenan da abin da yake ka wannan wanda ya san da haka zaka ga baiwa ya kira inda ya san da a tuli uluhiyya baiwa mutum ya kira aljani kaga mutum da matsayin malami iya karantar da addini karantar da addini ya tafsirin qur'ani ya hadisi ya karanta ma zama shi iya baka wurdin kiran rauka ya ilu haka ka ya ilu dam da ya ilu jabar ya ilu duk baka wake ba duk shayi Allah ki Allah ta mana Allah duk shayi wallahi Allah ta mana duk abin da ba na labari ne a abin da muka yi ne Allah ta mana da masan gargajiya da kyau alhamdulillah Allah shaidahu da wani imani Allah saka mana suna da hiri wallahi inda ba da Allah da ya ka hasken sunna na kasashen mu duk da ke wannan ya karatu na addini tun daga hadari zuwa da zai kai wallahi ba abin da kai shirka da Allah duk mutum wata shirka me koya maka tafsir sai ya baka wurin suna wurin aljani to ba magana ba wai cewa ayayi shi da da ruhanni ne ruhani kaddara kira malaka jibril ka wuce kira malaka jibril ya jibrilu haka wuta sai ka tuba ba kiran jibril ko mika yi kusa bane magana annabi sallama ba kiran kowa wani ya rasulullah yace ma sha Allah wa shit yace kalla aj'atan lillahi niddan kalla ma sha Allah wahda kuma abinda ya rasulullah abinda Allah so kaso annabi ce la za ka sami kishi ya Allah na mace la abin da Allah kaɗa ya so kana ta masha Allah sun muwa ne amma ka ce rabin da Allah su wane su a ba haka na mace la amma kai tsaye tsawa ta kuma babu wani kenan mai haƙƙin a bashi haƙƙin Allah kaka yarda a baka wani wurdi kira ruhani ko jibril kira wani Allah kan hurci ba kiran kowa sai Allah shi ne tauhidi shi ne islam babu wani mai matsayi a wajen Allah wanzu a kira shi ma na kira Allah ba ko ta sace tsarin sai tsari ne ta wannan abin da kirista haka kirista ba su kirista su wanda kirista sai ta kirista da Allah na ko suna ko Allah masa waga hanya ta ɗaya shi ta a bakin su ko ya abu ta wajen wannan san kusan ɗan wa wallahi hatta da mushrikan laraba na farko na qurayshawa kai hatta na buda a yau wata bauta indi a aqil sun sa ko Allah babba wallahi suna ko Allah babba wanda ke komi sun san sai amma wannan wai tsarin intermediary ne ta wannan mu suka ce ma ai bawa dan adam bai daraja da kusantar Allah kai tsaye ya bi ta hanyar ta hanyar tsani ta hanyar waɗannan su ne ruhanne ko iskoki ina tana cikin wani wannan wannan ɗaya cikin mawaƙa ɗin da ya musulmi ta kasa yabin an zai a cikin shugaban musulmi a ingila an sami suna sami suna an da sai an zai amma ko su wani alawar an sami suna yusuf a zai shi ne shugaban ƙungiyar ta musulmi a ingila ta shi mai yusuf da salam iya hada cikin ka hanyar musulun ta bincike da yake na addinai ya ce ya yi addini ya ce hudawa ya yi na buddhist ya yi ka yi alasa ya gano kan islam a lokacin iyayi ne iya neman gaskiya ne bai samu ba amma ya tashi cikin addinin kiristanci ce na gado na aƙida ta shi amma ta ya zata ya farka ma ya wayo wayo kuna ya gano akwai matsala kan addinin kiristanci da ta yarce wa'in Allah ya ma ta ci iya cikin wannan abu sai ga wannan wannan abu ne haka a bai ma motsi an ce a cikin Allah yake sai in yi abu ya an kasa gudanar gaskiya sai wannan abin sai ya ɗimo ce ya ce na san sai abin nan shirme ne amma ban da mota ya ce har na girma ina kamar ban da rafas ban da amsa karshe ya ce hayeji ya shiga addinin ya bar kristancin ya shiga addinin yahudawa ya gani mana akwai matsala ya shiga ya ce iya da wata gora mace ce domin ya ce da ya gani abin shirme ne ta sai koma ɗan iska ce ya ce ya sha giya ya yi abu ta kai shi da samun rawa ya san maka zan maka iya ingila sanar ne ta wallahi ta ina wannan kiɗin ni ina cikin ɗimuwa ne ya ce hana wata waka mai sunan ina cikin ɗimuwa ni da cewa wani waka ya ta ƙara hudu ne sai matsala ke ya ya ƙara samun matsayi ya ce iya cikin ɗimuwa ta rayuwa sun ba kan bakai shari'a ya ce akwai ya ce wata ran ya yi accident ya su ya tulub ya hulku a likita cikin ɗimuwa ce yanzu ne iya so a kamar jaridu ya karanta ta heci karo da jarida mai labarin gabas ta tsakiya ta gara ana maganar islam a nan ya ga mai mana ana maganar islam bayan ya ce akwai wata gora shi abokin waƙa shi iya gaya mata halin da na imuwa ta ce wani kristiyan ta ce wallahi da kaga muna bautar gumtin wannan bayan ziya ce ta ce musa akwai allah babba musa akwai allah babba akwai allah babba da yake fifiram kan komi ta wannan gumaka hanyar tarmiyyar da tsari da muke bi ne mu kusanci Allah dan wani kisa ce dogo a takaice da yana bawan Allah ya ce ganin wannan labarin da samu na islam da inda yake samu ya tafi ya ce ya tafi kudus ya yi je ya ce a matsayin shi na bai addini komi ya je wajen yahudawa inda suke ibada ya je suke ana haka ana bar ana bakka ana haka ya je wajen kisa su ma suna gangasa ana kidi ana ana ana shaki da irin nashi sai kidin yake yace ya zoje musulmi lokacin sallah iya zamne lokacin sallah sai wani isko shi ya kalle ni ta ce malam kai me yawan musulmi ne ce ni musulmi ne ce da kai da iyalin a lokacin ta ba musulunta ba ce amma daga nan dan karatu ne na dan bincike ne na gano daksa gaba yana koma gida sai wani a takaice wannan kai da kawai a nan ya soyo qur'ani kai wani a takaice dai wannan ban Allah karatu da ke na addini ya gano da islam shi ne addinin Allah kuma yarin gumi islam a yau iya cikin shugaban musulmi a ingila a 77 iya cikin maimai mawaka ingila 77 su maimai mawaka ingila amma a su ne maimai masu tafka addinin a ingila amma muna magana cewa kenan maganar ilaha kowa san Allah ɗaya ne amma maganar ilaha ce abun bauta kowa da shi su ake kiran cewa ba ta domin Allah ila kaka bauta ma kowa tare da Allah kenan Allah shi kaɗai ne shine kashen da anan Allah yake cewa nani wala taj'al ma Allah ilahan akhar kaka sanya ma Allah wani abun bauta daban fatulqa fi jahannam maluman madhura yin gama Allah da wani kai tsaye za a jefa ka cikin jahannama za a jefa ka jahannama kuma luman abin zargi ka ba wani haƙƙin Allah ka ba bawa na Allah haƙƙin Allah madahura abun korewa daga rahmat Allah Allah kiyaye ci gaba afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima
nan Allah raddi ne yake ga mushrikai wanda suna dangana ma Allah mala'iku ɗaya ne na Allah mata. To wannan kalma Allah ke masa raddi da irin masa ga ɗaya mata. Allah ce a fa'asafakun rabbukun bilbani, shi yanzu ku Ubangijinku sun tsakake ku ya ba ku ɗaya maza, mana ku kuna son ɗaya maza. kuma shi Allah wata kada mana malaka sai nasa Allah ya zaɓi mala'iku ɗiya ne mata na shi wannan irin dalasa kirkirin zantiza yin wannan dangana ma Allah ɗiya mata Allah mai danga cewa kirkirin zantiza wannan rabo ne na zalimci kai ka ɗauki ka zaɓi ɗiya namiji baka san mace kuma ce Allah da kai girmawa ka ce iya mala'iku ɗin Allah ne mata don yan ku sanya ta mushrikai aiki ne da ka da molan ka ya kai sai baro su mushrikai ba sa ba sa ana ce kamar ayi suna kalma kamar a wajen su sun san da girman Allah wajen kakale ne da aiki da ka ta kai ka hadari ba sun san da girman Allah suna san da girman Allah an wa hatta da ake magana suna suna dawafin Allah daki Allah zan ai ba bane ba suna ga cewa ya za a yi abin da ka zo kai samu Allah da shi ka zo dakin Allah kuma da kayan wannan ina bane ka zo da da Allah yi ka ya za a yi a girman Allah a ce kai ka kusance shi ai baka kai ba sai dai mala'iku su ruhi ko soki su suke kusanta Allah kai baka iya kai matsayinka bai kusanta ga Allah ba sai suke inkarin ya za a Allah a kasar Allah bashan rasula ya za a yi dan adam Allah ya kushi kai da anan kaga akwai magana ne suna ga Allah mutum bai kai Allah ya kushi ma mutum da kai ma Allah ya kushi ta kai kaga don aiki ne da ka to kai wani abu amma kai sai baro su kenan aiki a wajen suna ga kama ya za yi sun ɗauki ɗiya kun ɗauki ɗiya maza kun ci ɗafe su muka ɗiya mata kaskanci ne mun ku dangana ma Allah ɗiya mata na akwai girmamawa babu girmamawa yace innakum latquluna qawlan azima wannan magana ta kuna ga wani abu da ban aure wannan magana ta kula ga musu magana ce mai girma a wajen Allah wa qalu takhadha ar-rahman walada وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
kullu إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
nan da Allah ce innakum lataquluna qawlan azima kuna magana magana mai girma sai shin Allah ke cewa wa qalu takhadha ar-rahman walada sun ce dai cikin mai goma ganin su Allah mai rahama ya doki wani a matsayin da ka san ce zama gudanar hada ai ba mu ce ba Allah ya huda ita dan kasuwa dan wane ne Allah ai ba ce ba Allah ya aiwa irin aiwa wannan ya doki Isa ne muka ce a matsayin dan shi duk da shege ce shirki ce Allah bai so Allah bai ji kowa ba cewa ko bata Allah ayu ba ka ce Allah ya dauki wani a matsayin da shine hadarin wannan kalma ce ko bata Allah ayu ba a cewar Allah ya ba wani matsayin da kalma ce mai girman gaske wa qalu takhadha rahman walada sun ce Allah mai rahama ya dauki wani ya dauki da yayi da Allah ce laƙar ji'itum shay'an idda lalle tabbas ga lam ga kad lalle kun zo da wani abu mai munin gaske sai da ka siffanta maka munin abun yace takadu samawa yatafattarna min ya kai munin abun ya kai duk girman saka duk girman sama kai ya kai sama ta tsagi wa tanshaqqul ard ya kai kasa ta tsagi kalmar Allah kasa ta tsagi ta wata khirmin jibalu hadda ya kai dutse duk girman shi ya rushe ya zama gari don wa mai zai kai sama ta tsage ƙasa ta tsage dutse ya rushe an da aulur rahmani walada sun yi da'awa ka da'awa ce ko da'awar Allah ya yi ɗaya shi ya kai sama ta tsage girman maganar ƙasa ta tsage dutse ya rushe ya zama gari yake gaya maka wa ma yan bagi da rahman an yi tafi da walada bai dacewa ga girman Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya girma bai dacewa ga Allah a ce ya dauki ya dauki kowa ya matsayin da bai dacewa ga girman Allah haka yake ga maka in kullu man fi samawati wal ard kowa ne babu wani abu ba abin da ke sama da ƙasa a sama ne ko a ƙasa ne illa atur rahman abda sai ya zo ma Allah gobe iya matsayin bawa kowa ne malaika ne wani manzo kowane ne ya zo hili kiyama Allah da gudun izish ya tattara kowa da kowa a hili guda liman mulkul yau daga cikiya liman mulku yau a yau ina wani mai mulki ba mai ba Allah amsa ya kashe kowa ya kashe kowa har mala'iku ya kashe kowa ba mai jawabi zai bai dama kashe jawabi lillahi wa zulqaha mulki ga Allah kada yake marin jayi makadace marin jayi alwahid alqaha kowa ya zai zo mun Allah ya fitin bawa ce laqad ahsahum wa addahum adda kuma duk yawan halittu gaba daya Allah ya lissafa su ya san kididdigar su kuma kullum kowa a cikin su kowane a cikin su a cikin mace ya mata farda zai zo ma Allah shi kadai ta kan shi ba zai kama hannun wani har kai hudaka kowa zai zo ma Allah ta kan shi kowa ne ko mala'ika kowa ne annabi zuhirin kiyama iya ta kan shi neman tsira yake haka na ubangiji ya huce maganar dangana mai ya ce ya Allah ce gaba wala ƙasar fana hadar ƙulani eh mun gasa ta nan na fasara afa asfakum rabbukum bil banin Allah zai zabe ku da iya maza wattakhadha min al malaikati inasa ya dauki malaiku iya shi ne mata innakum la taquluna qawlan azima kuna magana magana mai girman gaske mu ne shi muka bayanin mun magana wala qad sarrafna fi hadha al qur'an liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura
subhanallah Allah ya ce wa laqad sarrafna fi hadha alquran li dhakkaru eh mun jujuya an kawo bayanai daban-daban a kawo wannan a kawo tsotarwa a kawo labarin Allah ya ya kai labarai daban-daban bayanai daban-daban iri-iri dan su tsaya su wasu da abin za a kawo mutum ne wasu na bayani na misali Allah ya kawo amma ma ziduhum illa nusura duk da bayanin da ake masa imani ba abin da jawabin ke kara musu illa tsarin gudun gaskiya Allah kiyaye ka sa masu cikin masu imani ya Allah ci gaba قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا na'am nan Allah ta kul ka ga masu wannan magana dangana ma Allah abokin tarayya law kana ma'ahu alihatun kama yaqulu koda yau inda za a kaddara Allah iya da wani ilaha daban wanda za a bauta ma tare da shi kamar su suke cewa tsani ne ta hanyar wannan a zama kusantar zuwa ga Allah idan labta gau ila zira arshi sabila da wa'annan inda har akwai ma wai hansu suna ga cewa wa'annan makusantan Allah ne suna da alaka ta hanyar ake bi a samu kusanci zuwa ga Allah wa'annan an bauta ta su to Allah ce wa'annan inda ma har haka ne da su wannan abun bautan labta gau ila zira arshi sabila da sun nemi su ma matsayi a wajen ga suna makirin ga suna biyan bukata a wajen Allah da arshi kenan su kansu mabukata ne a wajen Allah wannan hatta a kira sun san da wannan abu suke bauta ma su ma bayi na Allah ne da suke kalmar tarbiyya a hakin haji da suka cewa labbaik allahumma labbaik suka ce su ma in taka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharika huwa laka ma malak haka suke cewa an dawo kamar za a ji abin kirki ma zama Allah kiran da Allah ma zama kiran da Allah ba kiran abokin tarayya sai abokin tarayya da kan mallake shi wanda abin da ya mallaka shi kashi naka ne ka shi gani ko baka abokin tarayya sai abokin tarayya da shi da abin da ya mallaka naka ne gaba ɗayan Allah da su saki da wannan abin ba san nasu shi ma bawa ne na Allah haka nan kenan to me yasa ga babba ga matsayi za ka maka karami kan banza shi da ma ka tunan mata hankali sai ka san girman Allah Allah mai girma ne yawan ka bata wajen wani karami kamar mu kai tsaye zuwa ga Allah da shi ma wancan da ke bauta wai shi ma a wajen Allah ke neman wani abu ya ce subhana kenan kullu kana ma'ahu alihatu kama yaqulun ga ya musu inda Allah ya da wani abun bauta tare da shi kamar suke suke wani idan labtagau ila tasha sabila da an bauta ta ba Allah ba shi ma iya neman hanya samun tsani zuwa ga Allah zaka ce man abudun la yuqarribuna ila zulfa ko azza ce man abudun la yuqarribuna ila zulfa mu ma da muke bauta ne kuma kan muna bauta masa ta wannan hanya mu samu kusanci zuwa ga Allah ne sun san da cewa wani an bauta ta su su ma bayin Allah ne suna bin ta hanyar sai ne suka ce dan samun kusanci zuwa ga Allah kamar ka bi tsani ka bi kai tsaye kun tuduru a kai tsaye shi ake nema ba san ban kwana da shi ne haɗarin kirista da yahuda ta haka kirista gurusu kirista shi suke yi abu ta isa yahuda ya dauta waje suna ga wannan sunan da muka santa Allah sai to mun shi a samu yau aka wadare musulmi wasu musulmi suke da akida wannan ba iya samun kusanci kai tsaye ka bi ta wajen wani shehu wani malami mai girma ka bi ta wajen shi kuma kai wajen Allah na ka bi kai tsaye Allah bai bukata kwana ta hanyar hanyar ba ka bi kun tsaye kun zuwa gare shi yace subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkaka ke duk abin da aka jero gama Allah da wani kudin gana mai da subhana wannan ta subhanallahi shine tasbihi tsarki Allah ga da'awun da'awun da dace ga Allah ba ta subhanallahi ka wanke Allah ga dukkan wani zargi da'awun da dace ga Allah ta subhanallah ka wanke Allah ga komai da'awun da dace ga Allah ba ka wanke shi shine subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka wa ta'ala kuma Allah ya girmama amma ya qulun uluwan kabira Allah ya tsarkaka kuma girman Allah ya huce abinda suke hudi na dangana ma Allah da abokin tarayya Allah ya tsarkaka kuma girman Allah ya huce ya dauki wani abokin tarayya da ta cikin ta'ala amma kullu sun Allah subhanahu wataala Allah ya tsarkaka ya daukaka amma game da abin suke hudi uluwan kabira daukaka mai girman gaske ci gaba
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
أما وانا آيوي wannan aya za mu ce tana magana game da mun yi bayanin waɗannan ababen bauta na ba Allah ba aka ga maka mahi girman halittu ga matsayinsu za a jero maka sammai da kasai da abin da ke cikinsu illa lokacin namu gajere ne bai ba mu damar bayan wani aya sha Allah kai musatan sama sha Allah kuma ci darasi na gaba domin yanzu yau muna juma'a rana ta sallah ce insha Allah kenan tafsiri sai juma'a ta sama ta bayan sallah insha Allah tafsiri dai sai insha Allah juma'a ta sama wancan kenan sha hudu kenan sha hudu kenan sha hudu kenan tafsiri insha Allah Allahumma salli ala Muhammad talata laraba ko sai insha Allah insha Allah kullu laraba insha Allah kan dai ba hadiri ba ya zo ya hana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh